نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام تتمة لما سبق في الخطبة الماضية من مسألة المسجد الأقصى وما حوله وقد بينت لكم كل ما يجري إنما يجري بقدر الله وتدبيره سبحانه وتعالى وفي سورة الإسراء قال سبحانه وتعالى وقدينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم القرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن علتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا إذن أيها الإخوة الكرام إن الذي يجري في فلسطين وفي أدوائها ليس جديدا في التاريخ لعل بعضكم على علم من حملة السلبية الأولى ونتائجها السلبيون استولوا على القدس سنة 492 وقتلوا ما يقرب من 70 ألفا من أهلها رجالا ونساء شيوخا وأطفالا ثم بعد مدة من الزمان جاء عهد صلاح الدين الأيوبي لما تولى الوزارة في مصر ودعا أمامه ثلاثة أهداف الأول توطيد مركزه في مصر وإعادة مذهب أهل السنة الثاني توحيد بلاد الشام ومصر تمهيدا لجهاد ناجل ضد الصليبيين الثالث جهاد الصليبيين وتحرير القدس من حكمهم وقد تحقق هدفه بإذن الله وفتح القدس وعادت القدس في مد... مدينة الإسلامية في يوم الجمعة سابع وعشرون من رجب سنة خمسمائة وثلاثة وثمانين بعد إهدى وتسعين سنة وفي صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر أو الشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا اليهودي حلفي فتعال فقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سورة الأعراف قوله تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دينك ودمر أعداءك أعداء دينك ودمر أعداءك أعداء دينك آمين يا رب العالمين أموا مسلمين أتكيتي ganin satin da ya gabata mun yi bayani kan masa'alar kudus kuma bayani ya gabata masa'ala ce ta dukkan musulmi ba ta da alaka da ƙasa ko ƙasa ko jinsi larabawa ko falastinawa abu ne wanda yake dukkan musulmi haƙƙi ne a kan shi girma wannan wuri da damuwa da masa'ala ta wannan wuri yanwa cewa kakwai mamaki irin abin da yake wakana yau a kudus wanda ya karanci tarihi shi mahimmancin sanin tarihinka yan wa duk duniya duk duniya babu wata ƙasa babu wani wuri wani tarihin duniya shekaru dubunnai ba dubu ba dubunnai babu wuri da ake hamayya a kan shi kamar kudus duk tarihin duniya har yau an yi kullum haka take rayuwa wannan su zo an sha ƙabilu da mu ce dauloli akan dai wannan abu da ana ya kudus ba abu ne sabo ba abu ne haka Allah ya kaddara ka wanda ga muku labari duka abu da kuka iya wakana a kudus iya ta iya kalkashin kulawar Allah subhanahu wataala haka Allah ya tsara wannan wuri ya bashi wannan kima da kuma cewa karshe ma nan ce matattara tashin kiyama kuma a nan za a yakin karshe tashin kiyama na na na duniya tsakanin musulmi da kaure kai wuri ne wanda da abin aka nayi haka Allah kaka yi mamakin komi haka Allah ya tsara abu nan na ja wata ayatul qur'ani wanda Allah subhanahu wataala ke wani labari tun a taura ya san da bani isra'il wani abu da zai wakana ko ya wakana zai wakana a gaba cewa Allah ya ce ya riga ya hukumta ya hukumta bani isra'il za su yi wata manyan banna a saman ƙasa so biyu ya ce a gami na harko za su yi wannan banna ‘yan wasu kashe annabawa ina annabi zakariya annabi yaya ‘yan baya Allah ya musu jarrabawa ta Allah ga masu da arna arna majusawa a watan zamanin kuwa su ne musulmin su suke aiki da suke tare da littayin Allah ko bin wani annabin Allah amma da ga masu da majusawa suka fatattake su Allah ya ce gamin warko a ce za mu aiko muku wasu bayinmu waɗanda suke masu ƙari wanda ba ku iya su za su yi kace-kace da ku cikin gidajenku kuma wani abin wani abin da Allah ya kaddara he ayi wa taba alhayi shi bayan wannan ta same ku za mu yi domin ƙarin ku ku samu yawa ku zama to masu jama'a masu yawa da dukiya da iya da komi wannan kuma Allah ce idan kun gyara dan kanku in kun bata dan kanku ku ta shawa ya ce idan na biyun ya zo kuka yi ɓannar wa'innan da ya arnan makiyanku za su zo su sake shiga su bakanta muku rai su shiga masallacin da musulun aka da kuke ji su mai kaca-kaca kuma duk abin da kuma malaka su mai kaca-kaca wannan alaƙadar haka zai wakana kuma ya wakana Allah ce bayan haka Allah zai ji kanku ya muku rahama amma ku san a kowane lokaci wa wa na'utum udna alƙawlin Allah na muku kaca kaca wannan alƙawajin Allah duk lokacin da ku koma banna Allah ce mu ma za mu dawo na haka yan uwa irin abin da ke kana zuwa a Kudus Kudus ta jima ba a nan wuda ba lokacin da musulunci ya zo ƙarni na sha biyar ko sha shidda hawan umar bin khattab Allah ba musulmi damar in a wancan zamani tana hannun rumawa ne ba yahudawa ba Allah ba umar umarni bayan annabi ya koma ga Allah shekara biyar katar ko shidda Allah ba shi damar bude kudus ya amince daga hannun kahurai ko hannun rumawa ɗan watan daga nan kudus tana ƙarƙashin kulawar musulmi ba wani abu da ya zo ya kawo cikas illa a zo tsakanin musulmi ne a je a zo a je a zo hatta yin hatta musulmi a samu matsalar aiki ake bakana a yau ake mamaki saudiya daban qatar daban sau wannan daban masar daban can dama haka akai can dama musulmi sun samu rabuwa kowa ta kan sheke har ma an waka wai gari wasu musulmin suke bada wata ƙasar ga hannun kahuran don su samu lahiya ko su samu goyon bayan wasu kahuran an shayi haka akai ta yi tana nan sai ƙarni shekara 400 da gomiya tara da biyu bayan shekara kusan kenan 487 da salahuddin ya mana ke cewa da umar ya buɗe ta ta sake koma da hannun kahuran yan wa turai turawa akwai shekar da aka ce gaba ɗaya ma babu roma ya ce a riya coci kowa ba mu shiga coci kudi su a hannun musulmi zama zamana in wa abin suke abin suke da gaske suke wa ya ce yoshe muna kudi su a hannun musulmi za mu zamana ya ce duka ma ka aje ma ka aje ma coci gaba ɗaya ri kurin jihadi suka yi hamala da masu kishin ƙasa da sojin da aka shigo gaba su tsakiya aka yi ta fafatawa yan wa a wani zamani sun sake amshi wannan gari a hijira 412 kan wa kamar na gaya musati da ya gabata irin wani abin da mun san haka yake abin da ke matsala kariyar zuci shi ne haɗari hikin an ƙare ba ƙare ba yan wajen kun diba su misali bayan an yi an mamaye sun mamaye da ƙari amma a musulmi akwai masu kishi akwai masu abin da ke damansu kuma suna hama neman dama ta kowane hanya yan wa a wancan zamani bayan musulmi sun rabu masar daban sham daban iraka daban saudiya daban haka suke amma allah tusa mana bawan allah musulmi salahuddin ayubi salahuddin ayubi bayan raso shirako bayan nuruddin zanki cikin tarihin zai sai sansu allah ya bashi iya gwamnan masar gwamna mai bai matsayin shugaba gaba daya gwamna yake na masar amma san masar a can zamanin tana da ƙarfi masar iya matsayin gwamna a masar wani abin shi ne da ai abin da ake kai a kawo can zamanin ana fafata da su a nan fafata da su a nan allah ya ba shi gwamna a masar can kuma daular babba sham damashq wurin aminu mummunakin ya rasu an samu rigima ta mulki tsakanin iyan sarki da biya maradai can ma sun cire sun rabu can iraka daban saudiya ko dama maka saudiya ba dama magana ta ba magana saudiya a wancan zamanin ba ma magana ta hila ta su iraq su sham su masar su ake magana a wancan zamanin saladdin he sa tunanin ya za a yi a cimma wannan guri na sake ɗan kudus da ya samu gwamna a masar he sa ya tsari uku ya ce har bikin shi a mulkin shi abu uku sa gaba a tunanin abin da ya tsara ya ce da farko masar ta waye gari karkashin yan shi'a fatimiyya mun suka hawa da kirkirar maulidi suka a duniya gaba daya a sai meye maulidi ba su suka hawa kirkirar maulidi a tarihin duniya yan fatimiyya a masar sun tarihin farkon maulidi bayan shekarar ɗari kurana suka ce a ya kamata tana mun kiristoci suna wa isa asalin abin ma asalin abin shi shi da shi sarkin abin da ya ce muzaffar cewa ya ga kiristoci shi bai ce ba annabi ya ko sabbin sun yi ba inda ya faɗa magana babu inda ya kawo hujja ko ko sunna ko sahabbai ko waye ina yanzu ake ƙarya akan abu cai ya lura kirista suna wa isa ya kamata mu wa mu wa annabin mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana kashe da koyi da yahuda da sawu wannan sarki dan dan dariqal fatimiyya asalin shi'a ne wannan sun ma mai daula ko mitsarin su ne isladdin ya ga ya kamata ya gyara wannan ƙasa daga aƙidar shi'a dole ya tsarkake ta yanzu ya sa gaban shi gyara aƙida ta mutane da kawo daula aƙida ta ahalu suna da jama'a shi ne tabbata cikin harko don ba a yaƙi ba aƙida ba a yaƙi ba manuwa ba a yaƙi ba aƙida na zai zai yaƙi wanda ke kurin babbar duniya kun saka ba a masu aƙida he da kawo aƙida ahalu suna da jama'a ya ce matakin farko da zai yi idan ya gama ya gina aƙida ta alusunna wal jama'a saladdin ya ce kuma sai ya yi ƙoƙarin gama sham da masar arabu suke dan daloli masu ƙarfi suna da alaƙa da palestine sai ya furfidar ki dama wannan shi a can sun samu rauni na rabuwar kai sai ya je da sunan zai kama wa ɗan sarkin yaro aka sa ɗan sarkin nuruddin ɗan sarkin sai ya je da sunan zai kama ma yara daga nan hema mai sham gaba ɗaya yanzu kenan ga sham ga masar shine shugaba rika da shi ne matakin shi na biyu ko bayan aqida suna jama'a a masar sai ya gama masar da sham bayan ya gama shi yanzu me ya hada shi na uku na karshe tunkarar baitul maqdis in wani bawan Allah in wa a lokacin na turawa sun mamaye wani gabas ta tsakiya ko ina su ne nan bayan mutum palestinci ne lebanon su ne ko sun mamaye ko ina a lokacin zamanin kuma da ƙarfi suka zo ya shiga fafatawa a buga nan a buga nan a buga nan dai ƙashe bayan hutin ko hitin allah ba shi nasara ya musu mugu kariya yamma ƙarshe dai bayan shekara goma tara da ɗaya da suka mamaye ta allah ya ba shi dama ya amshe kudus daga hannun kiristoci yan wa a yau muna maganar karantuit daula ta isra'ila karantuit zawa yau shekara 60 ne ko shekara 80 zamu ce ko shekara shekara 80 ne zamu ce ba uku ko 77 a yau 70 da zamu ce da takwas a yau to he da aka shiga goma tara daya ko a ɗauka ma domin sosan sattin suka ma mai kusa gaba ɗaya sosan sattin kenan shekara kaga arba'in ne za mu ce sattin ne da ba biyu za mu ce kenan to he da aka shekara goma tara daya amma da yake abin ba a samu kariya ba akwai manuwar kuma duniya a wancan zamanin yadda yau ake rabe saudiya daban sham daban masar daban a wancan zamanin ma haka ake amma allah ba da wani iba wani bawon allah manuwa da aƙida da manuwa ya tunkari kudus kuma ya amince daga hannunsu kaga wake kake mamaki a yau idan allah kaddara ba a sare ba kuma suke a yau a kudus a sun yi sama da haka sun zubi da jini mai yawa an kori musulmin daga mai yawa wanda maka yahudawa za mu suwa duk wani bayan da muke yahudawa ba su da wata sulɗa tun bayan waɗansu da aka yi wa sai a karantu cikin nema aka san suwa yahudu aka musu da walawa to su suka amsa suke ga cewa za su yi yan wakutuna na baku labarin ganta ayata alkurani inda allah subhanahu wa ta'ala ke wani labarin banu isra'ila a farkon zamanin lokacin fir'auna fir'auna ya ɗauki barazana سنقتل أبناءهم ونستأنسهم وإنا فوقهم قاهرون fir'auna bai dan adawa yanzu yake da kasa daban mutum a musamman isra'ila ta dogara da amurka ko ina ne a fir'auna mulki ne mai cikakke mai zaman kanshi ya ɗauki barazana cewa za mu kashe ɗiyan maza mu kashe ɗiya mata ku mu muke da rinjaye za mu abin da muka dama hankalin ɗan uwa musulmi a sanar falisirawa isra'iliyawa mutanen musa ya tashi hankalin su tashi suka ce ya musa kaga wannan al'amarin da ake magana a yau kayan ka zo musa ya ce ku roƙi allah ku koma ga allah ku yi haƙuri ku nemi taimakon allah ku yi haƙuri ƙasa ta allah ce ba ta wani mace ba ba yi mulkin ta ƙasa ta allah ce iya ba wanda ke so amma ƙarshe a kai a kawo ƙarshe na ƙware ya gama tsoron allah suka ce musa kayan ka zo an cutar da mu bayan ka zo abin ya yawa kaza kaza kaza yace ku nemi ku koma ga Allah kurin Allah zai iya halaka da abokin adawo ku kuma ya ba ku kasa ku me za ku yi yan wa almuhim cewa yau irin abin da suke a yau wallahi kaka cewa shikenan an kare a a baka san hikimar Allah ba da wanda Allah ya shirya yan wa muna da imani inna wannan labarin ya gabata cikin Bukhari ko Muslim annabi ya labarin cewa kiyama ba za ta tashi ba sai Allah ya gama Yahudawa da musulmi yaƙi yanda musulmi zai bai Yahudu ya laɓe bayan ice ice zai ce musulmi ba Allah zo ga bai Yahudu a bana ke ne kata kai har ce annabi ya ce banda dutsen banda icen garka wani ice ne wanda kuma amma maki wani icen har a annabi ce wannan icen garka icen Yahudawa ne har a yau sun iya cikin icen suka yi shifka a ƙasarsu ya ce ban da garkar babu icen da bai ta musulmi zo ga bihuda bana in wani na iya kanta da kai diyan da aka yi ƙarshe allah sai ya ba musulmi dama a kansu yan uwa kaka ga ana gallazawa di ba maganar fir'auna da musa kaka cewa gallazawa ita ce an ƙare an gama labarin fir'auna da musa allah yake cewa wani rudu alimana ta cikin fil'adi mai allah ce muna so mu yi baiwa ce na munna muna so mu yi baiwa wannan keronawa ونجعلهم أئمة ونجعل موارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يهدرون الله يجي gashi ana kashe yahuda ana kashe ana kashe israiliyawa a kashe da a kashe mata ba mai magana kun ba mai ta kalawa ba inda zuba amma Allah a wancan zaman Allah yake ce musu wannan abin da yake yi wata shin huda ce Allah ce nake muku Allah ya ce ina da wata manufa zan yi baiwa ga wa'annan da ake gallazawa ina musu wata shinguda ce ta wata baiwa za su zama to shugabanni su za su gadi mulkin gaba ɗaya nasu Allah ce ina so in shirya na shirya musu in ba su damar mulki ya ce shi fir'auna in gwada ma fir'auna da hamana da sojojinsu Allah ce ina so ne in gwada musu abin da suke so su hana bai wa yawa kana in ba haka aka yi ba fir'auna bai halaka ba Allah bai ba su kasa ba su ɗan baya haka in wakai nan kakkai shakku ko rauni kan imani da alƙawalin Allah da abin da suke yi yakan suna zaiwa suna mamayewa suna gyara kabarinsu ne insha Allah kaka samu damuwa ko shakka haka zai wakar Allah kaka yi mamaki wani abin abin an yi an shayi gaji tarihi an sha a kashe shigar suka ta lokacin kansiladin a garin bayan an kare yaƙi su tattara mutane maza da mata sai su kashe mutum dubu saba'in zama guda suka musu yanka kurum yanka dubu saba'in su kashe abin yanzu huce kewa kewa abin da yake wakana kai baka mamakin komi insha Allah muna da imani Allah zai ka nasara bi iznillah Allah ya taimake mu gaba daya